بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درسي أشكل التاهن فتاوى رمضانية من مؤلفات علماء الدولة الفودوية منى شاهي نتري دا أشرين دا شدع إن ذا متاشي سادسا قيام رمضان wato abu na shida daga cikin sunnonin da ake son mutum ya kula da su a cikin wannan wata na ramadan shine qiyamu ramadan wato sallar nan da ake yi ta tarawih a cikin watan ramadan ko kuma sallar tahajjud duka wato suna cikin salloli masu muhimmanci waɗanda kada ka yarda a shayo ka a cikin watan ramadan saboda suna cikin abubuwan da ake samun lada mai yawa a cikin watan ramadan قال الشيخ عثمان بن فوري في إحياء السنة الشيخ عثمان بن فوري في إحياء السنة يكي تشيوا ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم ينا رجع هنيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان ندبا صلى نند أكي تتراويه أتكين وتر رمضان بسك مستحبانك مستحبيني كي عيد ونن صلى عيتا دكي مسمى أتكين جنبي وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله قيادة أن إن شاء الله ثبت أجري سياتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا دون يغسل لاتي وتر رمضان شنا من إيماني دا الله كما ينا من يسهل لا دا أورين الله غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa to kaga za ka samu gafar Allah idan ka kiyaye wannan sallah ta watan ramadana ta tarawihi kana mai imani da Allah kuma kana neman lada a wurin Allah baka yi ta don riya ko suma ba yani shehu usman yana nuhi anan anna qiyamal layli cewa sallan nan ta dare da ake yi a cikin watan ramadan min as-sunan allati tata'akkadu fi ramadan cewa yana cikin sunnoni masu ƙarfi a cikin watan ramadan kamar tashhadu ala zalika kamar yadda Sheikh na Usman ya kafa muna hujja akan sunna ce bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya sallar ramadana shina mai imani da Allah kuma shina mai isa illa da a wurin Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wa fi riwayatin li muslim ga wata riwaya ta muslim yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare sa ya kasance yurghibu fi qiyam ramadan yana fadai taswa a cikin sallar ramadana min ghairi an ya'muruhum fihi bi azima ba tare da ya umurce su daga mummin al'amari ma'ana ba wajibi bane fa yaqulu yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga yana fadai tashe su ne cewa lalle duk wanda ya sallama sallar ramadana shina mai imani da Allah yana lisayin lada to za a gafarta masa zunubinsa waqad akhbara an-nabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin wani hadisi da annahu cewa abinda ash-sha'ani man qama fihi ma'a al-imam duk wanda ya sallar wato tarawihi tare da liman hatta yan sarifa har sai da liman ya sallame sallah ta ƙarshe ma'ana an kai sallar shafa'i da witiri da shi to kutiba lahu qiyamu lailatin za a rubuta mishi kamar ya kwana dare yana sallah da farkon dare har ƙarshe ba wai ladan wannan raka'a goma ɗaya ko ishirin za a rubuta ne ba a ladan adadin raka'o'in kwana sallah cikin dare su za a rubuta mishi in kaga falalar tahiya a masallaci ka zo ka yi sallah a yi sallar nan tarawih tare da kai to har a ƙare kuma kar a ce za a fara shafa'i da wuturi kace bari ka yi gida to ka an baro ka a hatta yan sarifa annabi cewa ya har sai liman ya sallami ya ƙara sallar gaba ɗaya kama sabata inda abi dawud wa ghairihi min hadisi abi zarr radiyallahu anhu abu zarr yake cewa sumna mun yi azumi falam yusalli sallallahu alaihi wasallam bina sai annabi bai ba mu sallah ba hatta ba ke sab'un min ash-shahr har sai da an kai saura kwana bakwai wata ya ƙare fa qama bina sai ba mu sallah hatta zahaba sulusul layl sai da sulusin dare yadda ma'ana an ka rabi ana sallah sun malan ya kumbina sa'annan kuma annabi bai komai mana wata sallah ba su sadisa ga rana ta shidda wa kama bina fil khamis saura kwana biyar yayi kiyamul layl da hatta za ha shaɗar layli ran nan sai da an karaba da su kullum mun kace ya rasulullahi law nafaltana baqiyata lailatina hazi ya rasulullahi inda ma an yi ta zarce har garin ya kare ai ta sallar nahila fa qala sai annabi yace innahu ai abin da ash-sha'i man qama ma al-imami duk wanda ya salla tare da liman hatta yansarifa har sai da liman ya sallame raka'a ta karshe to kutiba lahu qiyamul laila za a rubuta mai kamar ya kwana dare na sallah na haka da ka zo sallar tarawihi an ka sallame raka'a ta karshe tare da kai to za a rubuta maka ka kwana kana sallah ne tare da liman sun malam yusalli bin asu annan bai sallah tare da mu ba hatta ba sai salasun min ash-shahr sai da kwana uku sun ka rage fa sallah bina misali ta sai sallah da mu a cikin wannan kwanan na uku wada'a ahlahu kuma ya kira iyalai ne wani sa abu da mata ne fa qama bina yayi sallah da mu hatta ta khawafna al-falaha sai da mun ka ji tsoron ka ai as-salatu ba mai sahur ba kaga sallar tahajjud kenan ko qultu nace wa mal falahu ni ake nufi da alfalahu kala yace as-sahur habba mai sahur ba wata bata ya tabbata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu min al-layl fi ramadan annabi yana qiyamul layl cikin watan ramadan wa annahu salla bi ashabihi ba'da al-layl kaga gashi nan hadisi da muka karanta annabi ya salla tare da sahabbai ne wasu sashen darare sun mutaraka zalika sai ya fara haka nan shi annabi bai kama ba su sallah ba saboda ka afarlanta musu ومن الأحاديث الواردة في ذلك عن أنس بن مالك قال ياتي kana rasulullahi manzon Allah sallallahu ya kasance yusalli fi ramadana yana sallar watan ramadana waji'tu ana sai ce sai na tawo fa kuntu ila janbi sai na tsaya kusa gare waja'a rajulun wani mutum shi ma ya tawo fa kama ayran ya tsaya kusa ga annabi hatta kunna rahadan sai da muka kasance jama'a mai yawa falamma ahassa annabi sallallahu alaihi wasallama anna khalfahu da annabi ya gano cewa mutane jama'a da yawa sun sallah baya ne ja'ala sai ya shiga ya tajawwazu fi salati yana sassantawa da wuri tsawaitawa shi amma da ya gano an samu masu biyatai sai sassabta sun mada halar ahalahu sai annabi ya shige gida ne fasalla salata ya yi sallah wata sallah la ya salliha inda na mai tsawo wadda bai yin irin ta wajen mu ala ya ce fakulna lahu sai muka ce ma annabi yin aslana da sahiya ta yi a faɗin talanan lailata halin ka gano mun bi ga sallah kala sai ce na'am ina jin zaka lazi hamala ni ala lazi sana'atu wannan shi ya ɗauke ni shi yasa ni sassabta sallar na shige gida وثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت تاتي خرج رسول الله من زون الله صلى الله عليه وسلم يهتو ليلة وندري من جوف الليل تكر دري فصلى في المسجد سي صلى في مصلاتي وصلى رجال في صلاتي سي وسو متاني سون كاي صلى سون كبي النبي صلى فاصبح الناس سي متاني سون كا واي غري فتحدثوا سون كما يجي جيوا mun صلى da النبي cikin dare an kama faɗa masa sauran mutane da su sani ba fajtama aktaru minhum sai jama'a zayyaru wanda sun ka ji labari sai sun ka taho fasalla annabi ya salla fasallu ma'ahu sun kai salla tare da shi fasallau ma'ahu fa asbaha an-nas sai mutane suka waye gari fa tahaddasu sun ka ci gaba da hira wasu wadanda ba su sani wasu ma sun ka sani fa kasura ahlul masjid sai mutane masallaci sun kai yawa nan da salati gari da uku fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa salli bi salati an kai sallar salati falamma kanat lailatu rabi'u da dare na hudu ya taho ajaza al-masjid an ahli sai masallaci ma ya kasa daukan mutane ya cika ya baci hatta kharaja li salati sun sai annabi yake fitowa ya zama ne har sai lokacin sallah asuwa sannan ya fito falan ma kadal fajr lokacin da annabi ya kare sallah aqbala ala nas sai ya fuskanto mutane fa ta shahada wato yayi ashar Allah ilaha illa Allah din nan in ta hudu ba sun makala sannan yace amma ba'du bayan haka fa inni lam yakhfa alayya makanukum haƙiƙa ni matsayinku bai boyo gare ni ba na san kuna nan kun cika masallaci kuna jira in fito in ba ku sallar tarawihi walakin ni khashitu an tufara alaikum sai dai abin da yasa ban yi to ba ina tsoron a farlanta muku ita wa ta'jizu an ha sai ku kasa yanta wa zalika fi ramadana kuma wannan abin ya faru ne a cikin watan ramadana wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sallar ramadana da yake yi yusalli 11 rak'atan sallah raka'a 11 yau qira'atu fiha jiddan amma annabi tsawai ta karatu shi kai kware kware كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة يا تنبي عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وأعمل صلى الله عليه وسلم كيين صلى شكوة رمضان فقالت تكشي عائشة تكشي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره النبي بيك آرى واشكر رمضان دوانيني على إحدى عشر ركعة ركعة أبو مشاهدين شك يصلي أربعا زي هو رسلوا لي ركعة هدو فلا تسأل أما هكذا كم بيان an husna hina da kyawansu wa dole hina da tsawansu hudun nan biyu ya kai sallame sannan ya kuma yin wasu biyu su sallame sun mai salli arba'an sannan wato ne hudu na tsayawa shi kai shi huta sannan shi goma ya musu hudu wala ta tsal'an husni na aisha ta ce kakka tambaya game da kyawun su duri na tsawon su sun mai salli salatun sannan shi uku shafa'i da wuturi kenan fa qultu sai nace ya rasulullahi atanamu qabla an utira aisha ta ce ya rasulullahi shin kana kwana kayan kai wuturi kala ya ce ya aisha inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna dake kwana amma zuciyata ba ta kwana وثبت في حديث حذيفة قال ياتي صليت مع رس- مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ناي صلى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ومن داري ففتح البقرة كذا قرن كراسون النبي يو يبوء البقرة إن جه حذيفة يتشي فقلت يركع عند المئات زي ركوعي إن يكي آيات ثم مراتي النبي يبدرش يوجه أبي فقلت سينتي يصلي بهذه ركعة كيلا بقرة زي كرن شيئا بقرة ركعة ولا فما داكم النبي يوجه فقلت نك يركعوا بها كيلا زي نافلة رأيت ثم افتتح النساء سيخوار النساء فقرأها يكرن نساء كما بيدوكا ثم افتتح آل إمرانا سيخوار آل إمرانا فقرأها إتما يكرن شكا يقرأ شنا كراتو مترسلا كما كراتونا نسوا ذكي ذكي ترتيلي با حذر ما با إذا مر بآية كما إن يشوء إذا وتا آية فيها تسبيح وتا أكوي تسبيح أشكنتا سبها زي تسبيح wa iza marra bi su'alin in ya wuce da wata wato aya wadda akwai addu'a ta roko cikin ta sa'ala zai tsaya roki Allah wa iza marra bi ta'awuzin in ya nemi in ya wuce ya ga wata aya wadda ke neman a nemi tsari wato da gare ta irin wuta ta'awuz sai shi nemi tsarin Allah da gare ta sun maraka sannan yayi yayi rukuki faj'ala cikin ruku'i nan kuma ya shiga ya kula shi na cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sannan ce fa kana ruku'u kuma tsawon ruku'in nan nashi ya kasance na hawan min qiyami kamar irin tsayi in awa biyu yayi cikin tsayi to shi ma cikin ruku'in nan yayi awan nan ثم قال سألنا يتي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام باين ya taso daga ruku'i kuma yayi tsayi dawilan tsayi mai tsawo qariban min maraka shi ma tsayin ya kusa tsawon ruku'in ثم سجدت أن هي سجدها فقال سيدتي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فكان سجوده سجودا لتاكسا شيء قريبا تنا كسا من قيامه لك بعيد kaga raka a guda tashi ta canye gaba ɗayan tarawihin namu har ƙari waje a fi ba'al riwayat hadith huzaifa inda ahmad anna zalika kana fi ramadan yace kuma wannan duka ya faru ne a cikin watan ramadan idan shi kaga cikin sallar tahajjud ana irin wannan sai a dade a dade cikin ruku'i da cikin sujuda da cikin tsayi ثم إن المسلمين فأنا مسلمي قد حافظوا على صلاة التراويح ثم بارا كلا sun kiyaye da sallar tarawih fi kulli lailatin min layali ramadana a cikin kowane dare daga cikin dararen ramadana fi jama'atin wahidatin a cikin jam'i guda fil masjid a cikin masallaci munzu ahadi umara tun zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu faqad rawal bukhari wa muslim an abdurrahman ibn abd al-qari qala yace kharajtu ma'a umar ibn al-khattab رضي الله عنه ناهي تتعرض عمر بن الخطاب يرضى الله ثبت قريش ليلة وندري في رمضان إلى المسجد زواج مسلاتي فإذا الناس أوزاع سينك متاني دبان دبان متفرقون دسون ورواتي وانشان غاية تنجيه ينا صلاتي يصلي الرجل لنفسه ونينا شينا صلاتي شيئي ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهد ونينا شين يا جاء توقعتي ينا صلاتي على وسط جماعة دم مسلاتين النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر سي عمر يتشي إني أراني إنا لرأيين law jama'atu haula'i inda ma na haɗa duk waɗannan mutane ala ƙari'in wahidin in samu su limami guda idan ka wasu sallah laka na amsala da yayi sun maza a zama sa'an nan yayi niyya fa jama'ahu sai ya haɗa su ala ubangiji ka alin yace to ga ubangiji ɗan ka'abu na masani qur'ani na idan ka wasu sallah sun makarajtu ma'ahu lailatan ukhra sannan ni to tare da shi wani dare wannan su salluna mutane suna sallah bi salati qari'in da sallar jagoran su ubangiji ɗan ka'abu قال عمر سأل عمر يبكي نعمة البدعة هذه كأي ماذا لدى ولا بدعة ولا بدعة تاي والتي ينامون عنها ود سكي كوانا دا قبر انتا أفضل تاهي من التي يقومون دا قوغر سكي أيوا غيرها وكان الناس متعني سنة سنة يقومون سنة قيام الليل أول هو فرقو إذن صلى التراويح إن قد أكل فرقون داري تو إتا سيرنا عمر يعدس إتو إن دا ما سبري سكي زي كرشان داري سيدي حجر داري يعني بذلك أن صلاة آخر آخر الليل صلى كرشا دري أفضل التعيين وهي التي يسميها بعض الناس في صلاة التهجد هذا إذن متعني في شيء صلاة التهجد صلى كرشا دري والتهجد عند تراويهم دوك أبو قرانا وهي صلاة الناس التي ita ce sallar nafila akhiran laila karshen dare walakin as-sala walakin as-sahih abinda ingantacce kullu salatin yu'addi hal muslimu duk wata sallah wadda musulmi yayi min awwalil layli ila akhirih daga farkon dare har zuwa karshe ne fi ramadana aw fi gairihi ko wani ne tu'addu tahajjuran duk ana iya kiranta tahajjud ومن أداها دون دي والنزل فهو متحجر أنا إنسي من موت متحجر واختلاف مسمياتها وتصابان سونا ينتع ما بين التحجر وانغا أيشي تحجر وقيام الليل وانغا أيشي تراويه والتراويه لا أثر له في المعنى بيد ولي تأثيري كمعنى فكلها تدل على مدلول واحد جمع نفسه بدع وهو صلاة الليل إن صلى التراويه كي إن تحجر كي دبي كي قيام الليل نند الله يكي النبي صلى الله عليه وسلم يكي من قام مع الإمام حتى ينصرفه kutiba da bukiya mu ne lafi duk wanda ya yi sallah tare da liman har sai da liman ya sallame to za a rubuta mai ya yi kiyamu laila wa hukum salati tahajjud hukuncin sallar tahajjud annaha sunnatun ita ma sunna ce min sunan allati yusabu fa'iluha tana cikin sunonin da ake saka ma wanda ya aikata ta wala aqabu tariku kuma ba za a zartar da wanda ya farka ba dole ta ba وقد اختلف العلماء ما لم يسن ساباني حول أدائها game da bashi ta filbait gidaye fi an fil masjid ko masallaci fa zahaba al imaman limamai guda biyu malik wa shafi'i rahimahumullah sun tafi ila anna salat at tahajjud fil bait wato yin sallar tahajjud a gida afdalu yayi li yaj'ala li baytihi nasiban min salati saboda ya sa ma gida ne wani kaso na sallah ne wala ahsi ahli bait kuma don ya faɗaitar da iyalan gida ne alal iltizami bi adaiha su ma su lizinci bashi ta za kalli hadisi rasulillahi domin gaskantawa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkail da yace idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi idan ɗayan ku ya kare sallah a masallaci ne to fa la yatalli baiti nasiba can gida ma shi samu wani kaso na sallamin shi na salati da sallati inna Allah ja'ilun min salati fi baiti khaira saboda Allah zai sanya alkhairi a cikin gida ne saboda wannan sallar da cikin gida ne rawahu muslim dan haka in kai salatu tarawih masallaci sai kai tahajjud ɗinka gida وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله جيك منذ الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة يارك ونتهج قال ياتي حسبت أنه قال من حسير لكن أني من شيني دا وصل تابرني من في رمضان أتكلم وتر رمضان فصلى فيها ليالي سي النبي كان صلى أتكلم ونتهج درعي فصلى بصلاته ناس ومسلمتان يسون كي صلى رسول النبي من أصحابه فلما علم بهم da annabi ya gano suna da ya kai sallah suna masallaci shi kuma suna can cikin wannan daki da ala ya kudi sai annabi ya shiga yanayin zama ne fa kharaja alaihim sai ya to cikin su fa kala yace kada arabtu allazi ra'aytu min samiikum na hawa gane abinda kuka kuna nan kuna biya ta sallah to fa sallu ayyuhan nas fi buyutikum ya ku mutane ku zanka sallah cikin gidajen ku uwa shi dai gidanen shi sallah ta fa inna afdala salati salatul mar'i fi baytihi abinda amma yi ce sallah mutum shi sallah gidane inda yana helata illa al-maktuba da sai sallar farilla ita kan an hiso aika masallaci amma dai inna hila ta goma kai ta gidanka rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito na hadisi walan yasbut bai tabbata ba an sahabi an sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu mujtama'u cewa sun taru ba da wafatin nabi bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam lissalati fi akhir al-layli suna sallah karshen dare sallar nan ta tahajjud fakar kana min hadi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mudawamatu ala qiyamil layl sai dai ya tabbata sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana dawwama bisa ga kiyamul layl ba sai ga ramadana ba ko yaushe yana yi imtisalan li amri llahi saboda bi umarnin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bi kai tahajjudi cikin dare da alqur'ani qumil layla illa qalila kai kiyamul layl in ba dan kadan ba wato ba lokacin dare kadan ba wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila kaga ne kai sujuda ga Allah cikin dare kai ta tsarkake Allah kana tasbihi dare mai tsawo fa ma taraka sallallahu alaihi wa sallam munajat rabbi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin ganawa da ubangiji ne ba fi lailihi a cikin dare ne wannan su niyamu alhali mutane na kwana ba hatta ga ala aisha radiyallahu anha li abdullah ibn qais har sai da sai da aisha ta ce ma abdullah dan qais la tad'a qiyamal layl kakka yadda ka bar qiyamal layl fa inna rasulullahi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u ya kasance bai barin qiyamal layl wakana idza marida annabi ya kasance in yayi rashin lahiya au kasala ko kuma kasala ta kama shi wata ran kasala na kama shi to sallah ka'idan sai shi sallah sai da saure ka gani rawahu abu dawuda kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu al-laila annabi yana qiyamul laila hatta fi asfari ko cikin tahiya kaina kuma gazi hakkai lokacin yaki rugma dike lokaci tare da babu lokaci wara haƙƙin safari ga matsin tahiya wa shiddati dariqi ga wahala hanya wa qillatin rahati ga karancin hutawa وفي رمضان a wani wata na ramadana min sanati saniya shekara ta juga hijira karaji sallallahu alaihi wasallam ila badr annabi ya hita yakin badar liman laqatil mushrikin domin haduwa da mushrikai wa za ta lailatin wani dare ramak abu ali radiyallahu anhu sai na ali ya cince shi fa akhbara an sai yake bada labari fa kala ya ce ali yake cewa ma kana fina farisun yawm badr babu wanda abbar zai cikin mu ranar badar ghairul mikdari in ba mikdaru ba wala kadar aituna wallahi na gani mofina wa ma fina illa na ilmu kowa babu wanda a cikin mu in ba yayi kwana ba illa rasulullahi amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haka shar jara ce shi kan yana can karkashin wata icce musalli yana ta sallah cikin dare waya ki shi na kuka hatta asuba har sai tsaya ce yana kiyama lai laqad tahammala sallallahu alaihi wasallama a'ba'a risala manzon Allah ya dauki nauyin manzanci wa balagaha da iyar da manzanci wa idara da shi'unin umma da kuma gudanar da al'amuran al'umma wa mashakila da muskilolin al'umma ya yaye musu kuma a ƙada huzalika an muna zata rabi amma duk wannan bai hana mai ya samu lokaci cikin dare yana gana da ubangiji ne bakin laila cikin dare sai ya kuma min laila yana tashi cikin dare kiyama tsawilan tsayi mai tsau wa safahu man ra'ahu min sahabat wanda ya gani daga cikin sahabbai yana sifanta shi fa qala al-mughira radiyallahu anhu in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqum wallahi annabi ya kasance yana qiyamul layl yusalli yana sallah cikin dare hatta tarima qadamahu har sai kafafu sun kumbure aw saqafu kuma kafafu sun kumbure saboda tsayin jini wa qalat aisha radiyallahu anha kana yaqumu al-layl min al-layl annabi ya kasance yana qiyamul layl hatta tatafaddara qadamahu har sai kafafu sun kyaje da jini وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله منذ أن الله صلى يقوم ويصلي ينا تاشي ينا صلى حتى تنتفخ قدمه حتى ونسون قنبري قال أبيد بن أمر لعائشة رضي الله عنه أخبرينا باملا باري بأعجب شيء دبهي بما ماكن أبو رأيته وأنك تجنيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبيد يكشي فسكتت عائشة تيشو ثم قالت سيدتشي لما كانت kana lailatun min al-layali wata rana wani dare daga cikin daraye kala annabi ya ce ya Aisha ya ce Aisha zarini ata'abbadna ata'abbad al-lailata li rabbi in yi ibada cikin wanga dare domin ubangiji na qultu Aisha take sai nace mai wallahi inni la uhibbu qurbaka wallahi ina son ina kusa da kai ko uhibbu ma sabaka kuma ina son abin da zai faranta mare kala Aisha tace fa kama sai tashi mata da har yayi wanka sun makama sannan ya tashi yusalli yana sallah kala ta ce falam ya zarba ya gushe bai yauki yana kuka cikin sallar nan hatta balla hijirahu sai da ya damsa shi sai da ya jike kirji ne da hawaye kala ta ce sun ma baka sannan ya ci gaba da kuka falam ya zarba ya gushe bai yauki shi na kuka hatta balla lahiyatu sai da ya jike gemi ne kala ta ce sun ma baka sannan ya ci gaba da kuka yana sallah falam ya zarba ya yauki bai gushe bai yana kuka hatta balla lahiyatu sai da jike kasa فجاء بلال بلال يزو يؤذنه بالصلاة ينا سنة سيلو كشن صلى يعي فلما رأوه يبكي لو كشن ديكا النبي ينا فوكا قال يا رسول الله لما تبكي لوني كشي فوكا وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر كما قال الله يغفر سما أذن ديكا باقر أذن ديكا كيوتا قال سيتي أفلا أكون عبدا شكورا أي وزن كسن كبا ومن يوم قد ياغ الله با لقد نزلت علي الليلة آية والله وتآية تتسوك تشكين درن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها wani ya tabbata ga duk wanda ya karanta ayan nan bai tsaya ya tunani a cikin ta ba inna fi khalqis samawati wal ardi al ayata kullaha wa tun karshen suratul ali imran rawi ibn hibban walamma urida qiyamul layli fi awwal al islam lokacin da an kafar lanta qiyamul layli a farkon musulunci kama sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsayu ashabu da sahabbai ne hauran shekara guda suna qiyamul layli hatta tafaqat aqdamu sai da kafafunsu sun ka kumbura وأمسك الله عز وجل خاتمتها ألا مدوها كن سركي واتن يركي واتن خاتمتها في السماء كرشنت أشان سما إثني عشر شهرا واتن وتا قوم شاجو ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة سنة ألا يستوكد سسبشي أكرشن ونن سورة فسام قيام رسول فصار قيام رسول الله أي منذ الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ناشي sai kasance allaila da dare ta awwa'an nafila min ba'da sujudu bayan farilla wa kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u tahajjudahu yana fara tahajjudu ne bi rak'atayn rak'a biyu shi kai khafifatayn wa amara bi zalika sannan ya umurni da haka qala aisha radiyallahu anha kana rasulullahi manzo Allah sallallahu ya kasance idza qama min al-layli idan zai tashi cikin dare da yusalli zai salla iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn zai fara sallah sai da rak'a biyu masu tafci bai jan dogayen su cikin su rahu muslim قال عوف بن مالك رضي الله عنه كنت مع رسول الله وترى الناس صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فبدا سي النبي خوارا فاستاك اي اسواكي ثم تودع سنه الولا ثم قام يصلي سنه تاشي انا صلى cikin dare وكنت معه نيما تاشي ina biya sai inji auf فبدا النبي خوارا فاستاك البقره sai bude bakara la yamur bi ayati rahmatin ba zai shude da wata aya ta rahama ba illa wa kafa waje sai ya tsaya fa Allah ya roki Allah wala ya murru bi ayati azabin ba zai shuɗe da wata aya ta azaba ba illa wa kafafaki sai ya tsaya ta awo jira neman tsarin Allah sun maraka asan nan ya rufe duka kuma kuma kasa raki an ya zauna yana ruku'in nan da kadar kiyami ya gwargwadon tsayi dai ya kula yana cewa fi ruku'i subhana bil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamat ثم قرأ آل إمران سنة كرنت آل إمران ثم سورة سنة كرنت سورة ففعل مثل ذلك أيكة هكذا wa rubbama a dalafin kiyami akwai wata sallah da annabi ke tsawaitawa da tsayi tulan tsayin da suke la ya hatani lahu gairu wani bai iya hankarin wannan tsayi kama kala ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud yace sallaitu ma rasulillahi wata rana na yi sallar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa adala annabi ya tsawaita ibn mas'ud yace hatta hamamtu bi amri su'i sai da ni tashi mugu abu ila an ka ce ma hamamta bi ni kai niyayi kala ce hamamtu an ajlisa na niyya in yi zama na wa'ada ahu in rawar shi saboda ya ga an dafi tsaye rawar shekhani wa rubba ma kasa musalla alaihi sallama surat al-baqara wata ran kuma annabi yana kasa surat baqara fi rak'atayn cikin raka'a biyu kama akhbarat bi zalika aisha radiyallahu anha wa kana tahajjuduhu tahajjudin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi ramadan wa fi ghairihi sawa'an dukkai min jihatin raka'ati wajen raka'o'i bai wuce raka'an nan goma illa annahu kana ya kasance za da khalal ashru in goman karshe sun ka shigo أحيا ليله زي راية داريني سئل عائشة أن تنبي عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وإعا سلم منزو الله صلى الله عليه وسلم تكي شكموت رمضان فقالت تكي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره النبي بيك آرى وشكموت رمضان قوانيني على إحدى عشرة ركعة بسك ركعة أبو مشاريع يسلي أربعا زي سلى ركعة هدو ولا تسلكوك تنبيعك كي أن مسلمين بكاوان سوء wadulihin da tsawonsu sun mai salli arba'an sannan ya koma yin wasu suraka a hudu wala ta salkar ka yi tambaya an musu da kyawun su wadulihin da tsawonsu sun mai salli salatan sa'annan shi sallah raka a uku muttafaqun alaihi walan ma saqula sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jiki ne yayi nauyi sare ya kasance ya jilisu shina zama fi salatin layla a cikin sallar dare sai ya zama zaune yake sallah walam yatruk munajata rabbi bai bar gana da ubangiji ne ba عز وجل ضد مسكينة يا نوي جا واتمان رش الله فيها أخبر عائشة رضي الله عنها أن رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يكفنشي يصلي جالسا ينا صلى زوني فيقرأ سيشي كراته وهو جالس يشنا زوني فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية سيبري سي سورة كتن كتن آية ثلاثين كو آية أربعين دوبها لنها to ina karatun da ya da zaune kenan aya nawa ya karanta sai ya bari saura kusan aya 30 ko 40 wai yan kadan kama sannan shi tashi fakara shi karanta su ayan nan talatin ko arba'in ko hoka yawan da tsaye sun mai tsoro sannan shi rukuri sun masu zai sannan shi su juda ya tsalifin raka ta sani mafi yin tsalika raka ta biyu shi ma sai shi zauna to fahari yun bina don haka ya cancanta gare mu an naka tare bin nabi mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil layli da tsayuwar dare wa munajatin lahi ta'ala da ganawa da Allah madaukakin sarki fi a cikin garin nan wata da burki ta mu lura da littafin Allah wal ilhaji fi du'a'i ko munaci wajen addu'a wala siya ma fil layali mubarakati al-ashr al-awakhir musamman goman karshen nan na ramadana allati faddalaha Allah ta'ala ala sa'ir al-layali wadanda Allah ya fifita su daga dukkanin da babu kamar su waja'alaha mawdi'an lil laylatil qadr kuma Allah ya sanya su wuri ne domin lalagan daren laylatil qadr ja'ana Allah ja'alana Allah ta'ala wal muslimina min al-fa'izina biha Allah ya sanya mu cikin masu rabota da ita wa manna alaina bil jihadi to sannan kuma Allah ya wato bil ijtihadi Allah ya muna baiwa da ijtihadi wal ikhlas da ikhlasi wa taqabbala minna kuma Allah shi karba da gare mu minal muslimina innahu qaribun mujibun hakika shi ubangiji sami'un mai ji ne qaribun makusaci ثم قال الشيخ عثمان بن فودي في كتابه إحياء السنة ومن ذلك أي البدع المحدثة في باب التراويح لكن cikin bid'o'in da ba a so kirkirarruna cikin sallar tarawih azzikru yin zikiri ba da kulle taslima zai ne bayan ko wata sallama ce da an sallame sai ka tsaya sai ka yi zikiri ko ka ambaci Allah ko wani abu makamancin haka ko kuma bid'a sun makamantar shi wa yake to bid'a ce maka ruhiya wafil madkhal ya zo cikin marhal wa yanbaghi lahu ya kamata ga mutum an yastani ba shi nisanci ma ahada suhu abinda mutane sun ka kirkira mina zikiri shine tsayawa a yi zikiri ba da taslima sai ne bayan an yi sallah min sallah wato min salatu tarawihi daga sallar tarawihi min rafi a zuwa yin zalika sai mutum ya tsaya ya daga sauti shina ta zikirin nan wal mashi ala sautin wahidan kuma taro gaba ɗaya masallaci ya ka ɗauka shine an ka hana masallaci gaba ɗaya sai a ɗauka ana zikiri tare fa inna zalika kullahu min al-bidai wannan dukkan ne shi na cikin bid'o'i wa kazalika yunha an qawli mu'azzin ba'da zikrihin kuma an yi hani daga zancen ladan ba'da zikrihin bayan an ƙara zikiri ba'da taslimatin sai ce as-salatu rahimakumullah sai ce to ku tashi mutai wajen sallah za a koma masallah to fa innahu mudasun duk dai bid'a ne bayan haka to wannan shine karshen bayani game da abin da ya shafi sallar tarawih kuma akan sa za mu tsaya insha Allah duba da lokaci sai gobe mu tashi mal umurul ja'iza abubuwan sun ka halalta ga mai azumi alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulika tawala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh